na istaghfiru rabbakum ku tuba ku nemi gafara shirka da kuka yi da kan ku musulunta shirka da kuka yi sai kafin ku shiga addinin islama ku tuba ku kama addinin la ilaha illallah idan kun tuba kun yi wannan istighfari ko da shirka kun da tubu ku koma gaba ɗaya ne ga Allah ku ce maka bauta kuma bayan tuba da istighfari ko kuma ibada idan kuna haka fa yursilu sama alaikum da rawa wallahi ubangiji zai zo muku ruwa daga sama mai tsananin ciyawa sai ka tsaya ije ta sannan wani jirko kuwatan Allah zai muku ƙarin ƙarfi ila kuwatikum ma kuwatikum tare da ƙarfin da kuke da shi yanzu dukiyar da kuke ganin kuna da ita in dai kuna istighfari kuna sabautar Allah sai Allah ya ninka muku dukiya idan kuna son haihuwa ku dinga bautar Allah da istighfari sai Allah ya ba ku haihuwa a gani wala ta tawallan mu amma maganar nan da nake ga mu farku juya kuna sangarari ku kuma kai shirka farku kuma kai sai suka auka masa su kuma duk abin da ya faɗa bari ka ji abin قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين sai suka amsa sai da lamu suka ce yanzu waɗannan maganganu dai duk da kai mun mun ji amma dukan su da muka ji din nan to ma ji kana da baka sa hujja ba duk ba su hujja ba wannan shi duk maganar da ya karfaɗa ba hujja ba ce kuma abin da za mu gaya maka don waɗannan maganganun da ka faɗa kuma na bi tariki aliyatuna an ka don wannan maganganun da za mu bar kuma kan mu ba sai abin da ya faɗa dinnan su ba za su ga bautar gunki ba ba ba ba wanda zai fi sai Allah ya fi eh kuma abin da za mu gama mu gaya maka wa ma na hannu daga jin da har abada su gama lamarin ka ba za mu yarda da kai ba sai abin da ka faɗa ba za mu amince ba ba yamu ka je kai sai mu kuma sallar su muka sa a gaba Allahu akbar illa akwai abin da za mu gaya masa ne.
إن نقول إلا تريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون To ka ji amsar da suka ba suka ce in ma har za mu samu mu magana da kai ka ji daɗi. Domin in rabu da kai ko za ka jawo shi to in ma za mu magana ga irin wasu za mu maka. Sai mu ce maka wato babu alihatina waɗansu a cikin gumakan gumakan da muke bauta to lalle in baka daina wannan karatun naka ba in dai kada yana kullum kana karatun nan to gumakan mu suka ransu ya ɓaci suka kumbo to in tara ka ji sai lalle za su samu maka da wani cuta wadda ba mai na kama da rai ta ya yi kanka ka daina wannan karatu karatun nan ta ji fa sai ya karbarka sai suka ce domin ka fita yawan surutu ba an ka tahaji kana samun da surutu ga zaka ba wallahi karka ya karka ya bugu maka mutum fushi da kai idan da suka fushi da kai to ka shiga uku ina wani yahudu da wani gumaka to me yake nufi kala yi sai da lalu mutum yace haka kuka ce suka ce eh yace to abinda zan gaya muku ne kuma in ne kun ce ko za ku haɗa da gumaka ko to ni kuma in ne usbillah wannan ina gaya wa Allah magana ubangiji ina gaya maka ga abin da suka ce da ni wato zai dai gaya gunki ne kuma na gaya Allah Allah na sai dan muka mutanen nan sun ce sai in bar wannan ba hujja bane in ban bari ba za su sa gumakan su su saba min wani cuta da ba zan wanki ba abada ubangiji kai hukunci tsakanin mu sannan wasadu kuma ku shaida ani bari'un mimma tushrikuna duk abin da kuke na gumakan nan naku in dai ba la ilaha illa bane na gani ku ba ruwana da shi har abada duk wanda ba Allah ba zai yarda da shi ba in dai kun ce wani kafiri gare ban yarda ba idan kuwa kun ga wannan magana cewa ba zan yarda da gobe ba abada kuma duk abin da ba Allah zai yarda da shi kuna da kafiri ba to ba ki duni jami'a duk kiran abin da kuka sani miki sun dan adam ku ne kuma in ko kuke ku kashe ni to isalu fi halaki ya duk wayan da kuka sani in an shi mutum zai mutu wanda ya fata a cikin ba ba dan adam bane na ba mutum kai nake ba duk da ba ɗayan ku al'ummar ku da ɗayan ada wannan su yi abin da kuka iya ka ji fa har dai imani kenan eh إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم na nuhu ita abin da yasa nace ku tare da ku da gumakan abin da kuka sani min cutar da ɗan adam ko kuma ya kace shi ku yi mai gaba daya inna la tujidun kar kowa ya saurara mu wanda duk ya raga mun shi ma ba ɗan adam bane in ni tawakkaltu ni ba ruwa na da kula dogara da Allah ban kula da ku ba Allah na zuba lamari na gare shi in ya taimake ni da kai cewa za ku imani dole ku imani in ya taimake ni ba ko na bai sa gumaka na bira a yanku to Allah bai taimake ni ba za ku imani ba saboda haka ba ruwa na da abin da kuke na dogara ga Allah ba zan fasa cewa ku ga Allah ba kuma ku kuma abin da za ku kuje ku domin abin da yasa na amincewa Allah har na dogara da shi na rabu da ku shi Allah din nan shi ne halicci to ku din nan da kuka ce za ku cuce ni kuma Allah ne ya halicce ku sai ya so da ku cuce ni mutakar bai so ba za ku iya cuta ba ka gani ba ma ku kaɗai ma min dabatin ba wata halitta a bayan ƙasar nan illa huwa akhihi ila fiyata idan ido ke rike wato da da kanta ni ya juya tana yin tafiya ido juya ta tsaya saboda haka maliku Allah shi ne wannan da kai halitta gaba ɗaya wa qa'idwa shi ne mirin jayin halitta duk halitta ubangiji ya fi karfin ka din da yake kai nan za ku ko yake kuma na za ku kuma dole ka gani fala naqa ba wani amfani da zai samu mutum kenan wala darara ba wata cutarwa da za ta samu mutum illa da ilimi sai Allah ya ga tukuna to ko na ga cikin Allah ya ba ku tuce ku tuce ko na ci ku kuma Allah da ya ba ku tuce ne ba za ku tuce ba eh an ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kautar da wani abu a duniya aka ce menene sunansa ya rasulullah ya ce sunansa bala'i bala'i sunansa yi ya rasulullah wannan bala'in wa yake samu yace mutane su wane ne a mutanen wani laifi ake bala'in ya samu mutum yace ba laifi bane shi bala'i alheri ne ga waɗansu bala'i kuma shari ne ga waɗansu suka ce to ya rasulullah su wane ne ba shari ne a wajensu ba yace al'anbiya'u yace annaba su suka fi kowa shan matsanancin bala'i a cikin bayan ubangiji waɗanda suke duniya ba waɗanda suke rayuwa cikin bala'i kamar annabawa saboda kuwa su suka fi kowa daraja a gun Allah to bakin adadin iya daraja ka a wajen Allah su tsananin bala'in da zai saka maka kenan Allahu akbar to daga annaba ba ya rasulullahi yace fala amsal wato sai waɗanda suke aiki irin nasu idan ka ce za ka yi aiki irin na annabawa ka ji tsoron Allah sannan ka ce kai duk abin da Allah ya yarda da shi ba za ka yi shi ba duk abin da Allah ya ce ayi kuma za ka yi mutukar kowa da ba zai ba zai so tunda Allah ya ce a bar wancan kuma rikin sulama ya ce ai kaza sai ka yi tunda kuma ce a bar kaza ka bari to za ka sha bala'i irin na annabawa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum zai yi shirin kamara yi to to daga waɗannan fa ya kula lahi cewa kuma yace sai kuma waɗanda suke biye da su kuma a rike addinin to yanzu kenan Allah ya rasulullahi yace tsananin addinin da ka rike haka tsananin bala'in da zai same ka kenan to dan ubangiji ya jarraba ya ga da gaske kake ko da gangan idan ka ga bala'in ya ishe ka idan imanin ka ba mai ƙarfi ne yanka ce tunda abin nan shi ke jan bala'in nan na bai to ka bari kuma Allah ba zai yarda ba idan ka bari to wannan barin da kai dama shi hukumai sabo sai Allah kuma tsora ma bala'in da yake wannan kuma sannan ko baka da daraja komai a wajen Allah saboda haka shi bala'in idan ya samu mutum akan bautar Allah to ya dage shi gaba kar ya sake baya dama bala'in na yawa kai kuma kana ci gaba da bautar shi yana yawa kai kuma kana ci gaba da bautar Allahu akbar yace kuma bala'in in ya samu wannan mutumin ya dinga sassaƙa shi ko yana bautar Allah shi ko bala'in iri iri yana gandakarsa wanda ba zai iya lissafa ya ci ga adadin ba ba zai kyale ya da shi ba bala'i da shi zahiri da ba'ini ba ya da aikin saban Allah ko na kuskure na yawo a bayan kasa kamar yawa kafi da ya mutu sai aljanna ko ubangiji ce waɗannan su ne mafiya can bala'i a rayuwarsu yace al'anbiya fal amsalu thumma al-amsalu Allah ba akbar yanzu in mutum aka ce zai sha bala'i to lallai kowa ba zai yarda yi wannan abin ba za ka kuma to amma idan bala'in ya same ka abin da ake so ka koma ga Allah kawai idan ku kai baya bayan ka riga ka tafi dan bala'i to ubangiji shi ya tsora maka kuma sai ki ni'imta maka tunda ka ce ba dan shi kake yi ba idan ku ka zarce kuma Allah sai ya ji kanka to ga ga ubangiji yace waɗannan mutane kashi biyu ne na jirgin waɗannan zuriyar su za su zama ne waɗannan zuriyar sun zama kafirci nan salmati ihum zan jiyar da su daɗin rayuwa a duniya har su ce ma wannan maganganu na lahira duk babu su yin mai shan wahala shi ne yake so a mutu shi yake so a tare da kiyama duk abu wanda yake da ba a duniya ba mutum na shan wahala sai ya so a shi dan ba jin daɗin duniya yake ba mai jin daɗin duniya ku ko zancen lahira baya so kai masa bayan na jiyar da su daɗi tun da sun ki Allah su man ya masu hunni na azabu na biyu azaba mai radarwa kuma daga gare mu ta same su Allah ya kiyaye ki lafiya ta alakira in mutum ya sha daɗi a duniya ya bar ibada daɗin ya raba shi da bauta wa Allah to wannan fa alahira haƙiƙa zai haɗu da azabar Allah amma jin daɗin fa ba shine azabar ba kar mutum ya samu abu ya ce ai an ce in mutum ya ji daɗi ba zai shiga aljanna ba jin daɗin ne wato zai kai wuta ba jin daɗin ne mai shagalarwa to in ya shagalar da mutum sai ga ya sakwa da addinin tun yana yin sa kaɗan kaɗan har ƙarshen ta sai ya wani ya bar wani to kuma wanda ya shiga halaka kenan amma in Allah ya jiyar da kai daɗi ka riƙe addinin Allah kuma ka san wannan daɗin shine ya baka to tun da ya baka wannan sai ka ce akwai wanda ya fi shi a wajensa yadda ya bani wannan bari riƙe wannan da kyau in je in samu wancan kuma to amma waɗanda suka shiga da su ku ce wannan daɗin da ya same su zai suna saban zancen da ake na lahira ma ba gaske bane Allah ya kiyaye mu
ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llahi wa ala llahi tawakkalut فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
watul ya muhammad dan gije yake da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kana karanta alqur'ani tashi ka je ka karanta musu kafiran maka a lokacin kuma yanzu a karanta wa duk mutanen duniya ba kafirai kadai ba ka gani karanta musu labarin annabi nuhu alaihi salam irin rayuwar da yadda mutanensa ya zauna shekara ɗari tara yana yin wa'azi wazin nan da yake yana cewa kar a bauta wa kowa sai Allah kar a bauta wa kowa sai Allah abin da yake faɗa kenan kawai sai da yi shekara ɗari tara amma a shekara ɗari tara nan mutanen da ya samu suka yadda su wuce aka ce mutum saba'in ba maza da mata gaba ɗaya a duniya kuma gaba ɗayansa ba wani annabi mai wa'azi ce shi amma a samu wanda zai ce la ilaha illallah mutum saba'in ne kawai Allah ya yi Allah ya ce su da ake karanta musu alqur'ani suna ki kar su ce su ne na farko ko kuma za su gagara karanta musu labarin Annabi Nuhu da mutanensa yayin da Annabi Nuhu aka ba shi aike ya zo ya samu jama'a sa ya ce ya kauni ya ku mutane na in kana kabura alaikum matsani idan zaman da nake yi tare da ku a cikin ku kabura alaikum shine ya zama wahala gare ku ba ku son zauna a cikin ina karanta alqur'anin nan wata zikiri littafin da Allah ya bai domin shi ba alkur'ani bane wata zikiri ko kuwa wa'azi da nake yi din nan shi ne zama wahala gare ku bi ayati Allah wanda nake karanta muku ayoyin ubangiji shine ba kwa so an haddasa da ba tsakanin muku da tsakanin da ku to fa ala Allah tawakkaltu ku je ku yi duk abin da za ku yi na da zara da Allah kawai Allah ya shi komai kaga shi kadai ne musulmi a duniya to yanzu jama'a ne idan muka shankake al'amura suka ɓaci a musulunci dan Allah mu ne wani irin musulmi ne musulmi ɗaya ya faɗa wa mutanen duniya wannan magana yau muna da musulmi sun fi miliyan goma a duniya sannan al'amarin musulunci ya raunana ko kuma ya samu suka ko kuma a rika canja shi musulmi kuma sun zuba ido kawai ba sa kokarin gyara shi to ga annabi guda ɗaya a filin duniya shi kaɗai ne yace la ilaha illallah duk jama'a sa gaba ɗaya gunki suke bauta ya zo to eh zaman da nake tare da ku da wa'azin da nake muku ina cewa ku bi Allah ku bauta mar ku kada kai ku hada shi da kowa idan wannan ne ya dame ku da zaman da wa'azin to ku abin da za ku yi na dogara da Allah ni Allah ya shi ba na bukatar kowane mutum ya taimake ni a cikin ku yace musu Allahu akbar ka ji karfin annabci da wilaya to ne ko fa ajmi amrakum yace musu abinda zan gaya muku wannan wa'azi da Allah yake ni ba zan daina ba ku je ku tattara dukkan al'amuran da kuka sani wanda in kun yi shi za ku saba min ko za ku yi min wani cuta to ku je ku wanda duk sai yana da tsafin gidanku ko magana maganan gidan ki je mun ba ruwa na da shi da Allah na kula idan yayi mun na mutu ba shi kashe ni ba Allah ne kashe ni idan yayi mun na tutu ba shi bane Allah ne kuma za mu je lahira Allah ne shari'a kuce ku je ki wa shuraka akum ba ku kadai ba har gumakan naku idan suna da motsi ko tasiri to su na fi irin nasu kuma fi irin nasu duk ku taruki ne ثم لا يكن أمركم عليكم جمة sannan wannan al'amari na tanadin da za ku yi min don ku kashe ni ko don ku hana ni wannan al'amari kar ma ku ce za ku gidan shawara ku taru ku fito fili ina ganin ku ba yana ni ba na ganin ku ba yana Allah kawai nake gani wanda yake wannan abu ba ba ba naqdu ilayya sannan idan kun gama tanada tanadan ko dogara akan shawara ta yadda za ku yi ko kashewa ko cutarwa ko ku zo ku yi nan ina nan ba ni zuwa ko nan da kansu sun ku sami zuwa kuma zan daina karatu ba wala tuji min yace kar wanda ya raga mu subhanallah annabawa da waɗannan mutane da sadaukan ta shi kadai yace kar wanda ya raga masa ya kuma tautar ne shi to baya ganin su Allah yake gani kawai la ba kawai fa inni lastu mubaliyan bikum wallahi ni ban kula da al'amarin ku ba ruwana da Allah nake sha'anina idan kun zo kun ce la ilaha illallah mun zama daya mutukar ba ku ce la ilaha illallah ba wallahi ba ruwana da duk abin da za ku ci sai kun yarda la ilaha illallah ba ba ka ba Allah ya ba mu albarka annabawa annabi ne shekara ɗari tara abin da yana wannan abu ana cewa ma har da hamsin yana da shekara hamsin aka aka dace cewa ya je wa'azin ya dinga ya dinga dare da rana ana faman bala'in da shi kuma sai da shekara ɗari tara yana yi hamsin aka ce mutum saba'in da uku su ne suka karbi la ilaha illallah to kaga wannan wa'azi da muke yanzu akalla gurin da za a samu mutum wajen ɗari biyu ko ɗari uku ba duniya sai lafiya ba to tun da muka samu damar yin musulunci sai mu dage yi shi malaman addinin islama su dage da nuna mutane ga yadda addinin islama yake ga yadda aka shimfiɗa shi a nuna musu farilla da da haramun a nuna musu kuma nafila da sunna da makaruhi da ja'izi kowa ya san wannan inda in ka saba wa Allah ka san kayi mutukar mutane ba su ilmanci ba to fa ba za su iya tsoron Allah ba mutukar mutum da ya san Allah ba ba zai iya tsoron Allah ba sai an gaya musu tukuna sun san Allah din idan an nuna musu sanin Allah din to kuma sai a nuna musu bauta wa Allah din to a lokacin nan duniya sai ta zama kamar fitila gaba daya haka Allah ya faɗa ubangiji yace yace da mutane za su yi aiki da alqur'ani su ma bani isra'ila Allah yake da za su yi aiki da at-taura wallahi da sai Allah ya rika ba mu abinci ta sama da ƙasa ba ruwan mu da noma ko sai ko sayarwa mala'iku sai su zubo kawo abinci suka duniya mai kowa ya ba kuɗi a rika zubo su kawai muna ta bukata in dai da za mu koma ga Allah gaba ɗaya idan za a yi sallar juma'a wadana nawa ake yi da farko ana yin daito jama'a su je su ta kinkin sawa idan aka zo kuma liman ya zo a kuma yin daito bi kenan kuma dalla to wannan abin da ake yi annabi sallallahu alaihi wa samun dan wadata mutane wasu ba sa kusa da gidajen wasu suna lambunan su wasu suna kantunan su gari ya su mutuwa da yawa sai su to yanzu abin da za a yi tara musulmi gaba daya ita abin da za a yi mun ga mutane idan an zo sallah waɗanda suke nesa kansu bar abin da suke su zo su wanka su alwala suna rasa jimma'a to abin da za a rika yanzu idan lokacin sallah ya rage kamar misalin rabin awa ladan je wazana idan ladan ya wazanan nan da na nesa da gida da wanda yake wani aiki duk ya gama ya zo ya wanka ya sa suka yi alwala har kuma ya ci sallar juma'a idan kuma lokacin da aka haɗu za a yi sallah to sai a kuma yin wazana jama'a su san wannan wazana fa daga ita kuma sai sallah sai na umar shine ya fara wannan an fahimta to yanzu idan za a yi wajena kamar a masallacin garin nan ladan nan suke wajena in za a yi sallah uku ne to akwai wanda ya taɓa sallah jinna a kano wajena ladan nan ne yake za a yi sallah daya shi ɗaya ne in wannan wajena ta farko to za a yi kuma sai guda daya nan guda guda uku ne suke jera ba abin da za a fahimta kenan idan liman ya hau mun bari sai ladan ko wazana ko sai kuma kuma wazana sai kuma kuma wazana ko to a lokacin nan idan aka gama an san kuma sallah za a yi ko to madalla to wannan abin da ka gani idan aka yi ce to nan gare ana yi kano ba a yi sai ka je masa ko madina idan ka je kuma haka za ka tarar su to idan ka duba littattafan fikiyo abin da aka sani wazanan ladanai ɗin ita aka sani ba sana dan ba shi ne a cikin littattafan suna kan a hazar mu'azzini na fil azani masu wazana sun fara wannan ka zan ka zan ci mu'azzini na ba ladan sai ba to da wancan ladan da ya yi guda ɗaya aka yi sallah da waɗannan da suke uku kowanne sallah ta yi daidai akwai abubuwan da suke idan mutane waɗannan suna yi waɗannan ba sa yi sun nemi annabi sallallahu alaihi wasallam kowane mutum a duniya musulmi wallahi idan ya kace masa menene madogara addinin ka zai ci alqur'ani da hadisi mutukar addinin sa ya saba alqur'ani da hadisi ya san ba ya saba addinin islama to shi alqur'ani yana tafiya akan cewa akwai aya wacce ta faɗa abu idan ta faɗa abin tilas sai a yi akwai ayar da za ta faɗa abu ta ce abin bai zama lalle ba in kana da dama to in ba ka dama ka bari to hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke su kuma aikin annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya aikata abu yau ya aikata gobe ya aikata jibi misali ba to wannan aikin bai zama lalle kowa su yashi ba daga nan sai dina misali yayi kwana uku duk bai sun gani to bai zama lalle kowa su yayi ba amma idan kana so ka aikata kuma za a baka ladan sunna amma in ba kai ba to baka samu alhaki ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu sau ɗaya tak sabai suka gani bai kuma yi ba wannan abin sunna ne idan ka yi shi za ka samu ladan sunna idan ba kai ba za ka da laifi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abu kullum sai yayi to duk musulmi sai yayi wannan abin mutukar ku ba kai ba to ka saba Allah mu kwatanta da shafa'i da witri annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yake bai taɓa fatis ba ko a tafiya in yi sallar isa sai ya yi shafaki sai ya yi ci ko sannan kuma kwatanta kuma wannan alƙunutu ko da alƙunutu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi yana yin alƙunutu amma sahabbai suka ce wani yi wa addu'a alƙunutu daga nan da aka gama wannan addu'a bai kuma yi a sallah ba tun da wannan alƙunutun ga da yawa ba wannan ba sunna bane saboda haka masu fikihu sai suka rubuta shi mai hajji to sai za ka samu lada in baka yi ba ka da laifi to sunan na da sallallahu alaihi wasallam kamar misalin suna da muka jiya domin addinin islama mu sunnan ba abin da muka zara wuta sai gyara ba jihadi muke yi ba a'a muna yin tajdidi ne akan abin da jama'a suka sani da wanda kuma za su sani ko za su gane yana yi su zarge shi misali kaga jiya mun magana suna muka ce annabi sallallahu alaihi wasallama farko wanda ya rika sunan nan iyayen suka dauko suka ka masa yayi ko kuma dalla amma da yawan nan sunan bai ce komai ba bai ce to duk wanda aka haifar wa da haka zai yi ba to idan kai kamar wannan na annabi to ka samu ladan sunna idan kuma baka yi kamar wannan ba to baka da zuci an fahimta to nan gaba mu abin da muka sa a gaba dalilin da isa na faɗi wannan magana muna da malaman mu waɗanda suke tsofaffi masu yawan shekara idan muka ce gaba ɗaya za mu je biyo sama to idan ka rikito kowa ba zai ji daɗi ba su ɗinnan sunan nan sun santa idan muka ta da faman tashin hankali da su abin ba zai yi ba mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yi farko da a madina idan aka yi sallam wato baya barin mutane baya barin mutane su je ziyarar kabari ko uban ku ko uwar ka suka mutu idan ya ga zaka kabari sai ki shirka ce ba zai barka ka je ba domin an san da yahudu da nasara suna ginin kaburburan mutanen da suke da girma a gonsu suna matsa su masallatai suna ziyara da musulunci zo sai annabi ya ga musulmi suna zuwa ɗan uwarsu ko uwarsu sun mutu sai su ziyarci su sai ce duk wanda ya ba da gaskiya da kaɗaitar Allah da manzanci sa kare kuma zuwa ziyarar kabari wata ran sai tara sahabbai kuma yace na haifukum an ziyaratul quburi fa zuruha yace na dade ina hana ku ina cewa karku ziyarar kaburbura amma yanzu kowa yake da mutumin sa kabari ya je ziyarci to da haka za mu tafiyar duk abin da ka sani sunna wallahi duk malaman nan manya nan wannan ko ta ce mu ji a hankali ran da muka zama saura mu to sai mu kafa abin da muke so mu koyi da Allah mu tafi da abin a hankali yanzu sunan nan da ake yi misali a yi walima a yi sauransu duka yadda ake tafiyar da shi dinnan ana bayyana wa matasa ga yadda yake ga yadda annabi yayi su ko manyan malaman mun nan da suka ɗauki wannan a baya annabi bai ce ga tafiyarsa ba domin wannan guda ɗayan bai ce da jama'a kuma sai sun yi ba sannan bai ce wanda ya yi ba yayi laifi to shi kenan sai suka ɗauki wannan bangare suna yin irin tsarin da ake da shi yanzu mu nan da muke so mu bi wancan to sai mu rika cewa ga yadda annabi muna nan muna nan muna fahimtar muna fahimtar da jama'a ran da muka ga jama'a sun gane abin wallahi sai a koma sunna gaba daya amma yanzu a kuma mutanen da su banda manyan malaman nan namu abin da suka faɗa to sun ga duk abin da za su faɗa ba za su yadda ba sannan abin da manyan malaman nan suke kai din nan za a karanta sun san shi amma sun fahimci annabi bai magana a kai ba to mu jira tukuna in Allah ya so ya da muna nan muna ta himma da yardar Allah suna sai ta mamaye duniyar nan hankali a hankali Allah ya raba mu da manyan nan lafiya to dukkan abubuwan da aka sani yanzu kamar addu'a nan da ake yin an yi sallah da an yi sallah ya ce a yi salatu goma ga annabi annabi ya yi irinta ne ai bai ba annabi ba a taɓa yin sallah ya ce a addu'a ba idan yin sallah ya sa ya koma waje ɗaya yi abin da zai iya gama ya addu'a sai tashi ko gaskiya nake faɗa maimakon su addu'a ya shi kowa ya kasa ɗin sai suka domin cewa annabi bai taɓa yin addu'a in ya yi sallah bai taɓa cawar ya addu'a ba don haka ne suna aiki muna so ne wannan su sai mu ga a hankali wannan abu da ake idan su shugabannin mu ba su nan su da suka bi wancan nasin hadisi su ne kuma sai mu san wannan hadisi yake annabi kadai ba su kuma sai za ku cewa addu'a jami'i ta sannan gurbin sallah gurbin ibada ne to amma annabi bai taba cewa a yi ba to saboda haka jama'a duk abin da muka gani a hadisi gaskiya ne kuma malaman nan sun san shi amma abin da suke ɗauka sai su ɗauki wani abin wanda ike su ba su samu hannunsa ba su ba su samu amarinsa ba mutu abin da muke so idan Allah ya so nan gaba ta abin da mutum zai aikata ya zama nassin alkur'ani ne sarihi yace kaza ko hadisi sarihi yace kaza idan Allah ya so a hankali za a yi haka amma idan ana yin abubuwan da za su kawo fitina to abin sai su ci gaba su ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam abu da yawa da ya fara shi a farkon musulunci to da ya ga imani ya cika zuciyar mutane duk sai ya zo tattauke musu to saboda haka in mutum ya gane abin da kake nufi ba za su faɗa da shi ba kuma zai yarda da kai saboda haka annabi nuhu ya ce in kun yarda da abin da nake faɗa din nan kuma kun bi shi to da ni da kuma zama ɗaya ina ɗaya cikin musulmi haka aka ce zama to ka gani Allah shi ne
فطيبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنظرين
su mutane annabi Nuhu suka ce su ba su yarda ba so yake raba su da allolin su da suke bautawa duk wannan wa'azin ko da yake ya ce yana so ya zama a cikin su suka ce ba wani ne da yake raba mu da bautar mu ya zama babban mu sai Allah yake to tunda yake haka ne annabi wannan kuma ba a yi shi ba ko lokacin da shekara ɗari tara da hamsin ta cika wannan abin ya tabbata to da mu ne sai sai a ubangiji ya tusa annabi ne cewa yayi addu'a in yayi addu'a kuma Allah zai karba daga nan sai annabi ne ya fito ya daga hannun sai ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara idan dan Allah jama'a idan akwai shugaban kasa wato shugaban kasa kana da kana da hanyar saduwa da shi sai ka ɗaukar kan sai magana da shi ya karbi karfan shi ma ya ɗauka sai ka ce abin da zan ga maka ranka ya daɗe wato suwa na suwa na suwa ne duk gwamnatin ka ba ta tsoronta suna nan su ne wa gwamnatin ka makarƙashiya idan baka yi da gaske ka raba su da cikin gwamnatin ka ba ba wai su shugaba duk wanda yake zai taso nan gaba za su kare shi ba zai bi gwamnatin ba shugaban kasa zai kyale su a karkashin sa fasiki zai bar a gwamnatin sa haka annabi ne yace yace ubangiji la tazar ala larri min al-kifin tayyaran a bayan kasan nan ko zanzaro karka rage gida wanda yake kamar gidan zanzaro a fadin duniyar nan Allah ba da shi gaba ta yace so abin da yasa domin ya ta hanzari domin Allah baya son kaya ta soki bawansa ba da ni kaya ba Allah baya so ta taba bawansa ga shi ko annabin sa ya ce kuma duk ahlakar da bayan su gaba daya sai annabi ne maza sai ya ta hanzari yace abin da yasa ubangiji yace ka halakar da su in dai ka bar waɗannan kangararrun mutanen wanda aka yi musu wa'azi shekara 150 suka ki duk bayan ka haka waɗanda za su zo nan gaba wallahi sai sun halakar da su sun bota aboki ba za su yadda su bota ma ba su ba za su yi ba ba za su bar wani ba hagan sannan kuma zuriyar da za ta haifa nan gaba har zuwa ta yarjama in dai suna nan irin zuriyar su duk gaba daya ba za ta haifi mutumin kirki ba sai kan gararre wanda zai bota aboki saboda haka Allah babu su ya fi ai tabbatu Allah yana gama ubangiji zai ciya yadda ha shugaban kasa ta gaya maka masu yi in maka tsoron wasa da kai eh haka zai rena ka ba to haka ubangiji da dai aka yi lissafa shi shirka ce baya so Allah baya san ai shirka ubangiji in dai ka sa shirka a lamarin ka to lamarin ka ya wasu tsakanin ka da shi to da dai da ce waɗannan shirka za su yi da su da zuriyarsu ba su bar wani ya kaɗai ta Allah ba sai shirka ubangiji sai ya kawo yake tunan ku shiga maza je ka samu itatuwa maza kai ta sassaka kai ta sassaka sai ka yi guda kaza maza ka samu kusa ka hada maza kai jirgi maza ka je kaza ka ajiye shi a kwanan nan za ka gani idan ka ga ruwa wata mata na tuyo wani dama in kun ga kanje ruwa ya bullo a ciki maza da kai da iyalinka wanda ya imani Allah tsaye ne nunan zan Allah ne ku shiga ciki addu'a kan wannan za su tabbata maza maza ya gargama ya gangama yana nan wata mata ana ta cin abinci tana zuwa sai daga kul uwa kamar abin wasa ya ta hannuwa ta kare sai ruwan sai ture hannunta kuma kamu wannan magana ya mamaye ita ma da gudu ta kai ruwa nan da nan yana yi sai ubangiji ce yace sama ke nasu kona ki ruwa sai to daga sama nan yana budewa yana ƙara girma har ya fi ƙarfin tandedo sama kuma ya ga yana kuma da bakin ƙwarya sai da ruwan ya cika duniya ba inda mutum zai sa kafa sai nake a ruwa sai na cikin jirgin nan kawai sai ya cikin suna ta yawo ruwa shi da kana jera to shi annabi ne sai muka tserar da shi wa mamma abu da waɗanda suka yi imani cewa Allah ɗaya ne shi ko manzon Allah ne su kaɗai ne a jirgin kaga ne waja'alnahum yan waɗannan na jirgin su ne muka mai da su sala ifa fil arab suka zama magada a bayan kasa yanzu mun kunna ƴaƴan waɗannan saba'in din ne duk duniyar na ƴaƴan waɗannan guda saba'in din ne kawai ka gani shi yasa a ciki yake samun mu'minai a samu kafirai a samu mu'minai a samu kafirai to
ونجم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين
Ubangiji ya ce da mazala sallallahu alaihi wasallama ka gaya wa mutane ka ce ni an ce min a kimu waje haka libini halin ya Muhammad ka tsai da fuskar ka addini wanda ya karkace wa addinan duniya gaba daya addinin musulunci daban ita da sauran addinai duk addinai gaba ɗayan su wato mazala ya zana zane guda daya da ya zana zane guda daya sai yana mata yana yin wani zanen a cikin guda ɗaya ya yi dama ya yi hagun ya dama ya yi hagun tun daga gindin zanen ya tara sabon sa yana gwada musu sai da sai tsawon zanen sai sabon suka ce ya rasu ne kenan ka zana mana sai ce na'am yace wannan da na fara zanawa guda ɗayan nan shine addinin islam waɗannan da kuka ga na rarrataya na rarrataya a jiki waɗannan reshen su ne addinai sauransu duk gaba ɗaya guda nawa ne sauran ya Muhammad yace guda saba'in ne da biyu duk da wannan da na miƙe shi a tsayen nan addini iri saba'in da uku ne a zamanin su yanzu ba a sani ba ko an tsara waɗansu suka ce to ya rasulullah kowane ɗaya in yi wannan addinin mene ne sakamakon su ishe a yanzu zan can nan da ake sauka alƙur'ani da ya yi duk wanda bai bi wannan zanen na tsayen nan ba ya bi wani addini na rataye da waɗannan to ɗauran ji lafiya ɗan wuta ne وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وشيني ولا شيء أبن لنا فتاكينا ولا آير كينا. yake musu wannan na tsayen nan shine addinin Allah ne kakke ku bi shi waɗannan kuwa hanyoyi ne kawai na addinai mutane suka shirya wa kansu idan kuma wannan addinin a cikin saba'in da biyun nan akwai wanda Allah ya saukar da shi amma yanzu alkur'ani ya zo bai yadda da alkur'ani da yake shi ma yana cikin su gudu wanda bai bi shi dan wutan amma a lokacin da alkur'ani bai zo wancan annabi da izo da shi idan ka bi wannan addinin kai aiki da shi in ka mashi dan aljanna ne zuwan alkur'ani ya shafa dukkan addinan duniya ya shafe dukkan shari'un duniya sai dai shi alkur'ani sai addinin islam wato wannan abin zanen da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wani abu ne wanda za a yi nazarin sa gashi an ce wa anna hadha sirati mustaqiman fatidina Allah ya ce wannan tafarki na ne ni kacce ku haɗu ku bi shi wala tattabi usubula wasu tafarkunan addini ba addinin islama ba kar ku bi su idan ku kun bi su fa fatafarrada biku za su rarraba ku sai zama wannan na cewa kai ne da gaskiya wannan ya ce kai kafiri ne wannan ya ce ni ne musulmi wannan ya ce ni ne kaza to amma addinin islama in ka bi shi to ka bi aljanna to yanzu kowa ya ji wannan karatun ayar alqur'ani jibril ya zo da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya karanta sa bai an ji abin da aka faɗa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya musu liman wato zai musu cin din wannan aya ma'anar cin din cin din wannan aya ma'anar cin din an karanta nafsi in kana jin larabci ka ji abin da aka faɗa sai ka je kuma ka kwana kana tunani ya zan gane wannan abin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai share kasa yace bari mu cikin sahabbai sai zana abin da kuka ji a karance to gashi a aikace saboda haka yanzu jama'a kun san a karatun mu da muke shekarun baya ina tsananta zuwa su liman kwarai da gaske ko to a yanzu zancen nan da muke sai mu koma mai nazari mai liman ya kunsa mai talabijin ta kunsa yaya tsarin shi ke gaba ɗaya ne za mu ce haramun ne ko ku akwai wasu abubuwa da za a yi gyara to sai a nazari yanzu misali ga shi nan annabi sallallahu alaihi wasallama an karanta aya bai bar mutane da ayar kawai da sai share kasa sai ya zana musu kun ji a kunne ku gani da ido to idan mai suliman ya shirya gidan suliman yace wannan gidan Suliman za mu rika nuna wa jama'a tarihin musulunci da tarihin rayuwar musulmi za mu nuna musu irin ɗanyen aikin da kafiran da suka kwaba za mu rika nuna musu irin halittun Allah waɗanda yake faɗa alƙur'ani da wanda ma babu alƙur'ani sai a tarihi da wanda ma a tarihin na yanzu babu shi sai dai a kwatanta wannan shiri da na a gidan Suleiman din nan shi zan nuna mutane domin mai fassara in ya zo ya ji Allah ya ce kaza zai gan shi amma gidan Suleiman din nan to shi kenan ya alƙawari da mutane zai amfanar da su ga addinin da kuma irin rayuwar da suke ciki ko wahala za ta cin musu zai nuna musu musulmin farko abin da suka tunkara suka daure har suka cimma wannan zamani sai a ce masa to yanzu alhaji wannan gida da kai mana alkawarin za ka yi don ka amfanar da mu ka nuna mana ya ka tsara shi ga wajen maza nan ga wajen kuma waɗanda ba musulmi ba su kuma ga bangaren su can amma kuma za a nuna muku abin da zai kare ku addinin ku ko a rayuwarku ko sana'ar ku ko kuma tarihin islama ko tarihin kafirai ko tarihin dauloli waɗanda suka wanda da wannan abin zai ja hankalinka ka gane darajar islama da ƙarfin zuciyar da za ka yi da kuma irin kafircin kafirai da suka yi wanda ake faɗa to wannan suliman zai zama mai kyau ne domin ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi an karanta aya kuma ya zana wannan zane da faɗa duk mai karanta hadisi ya ga annabi ya yi haka har akwai maran da ya taɓa yin wani ɗin da ya zana ba guda ɗaya ba shi kuma waɗannan sai ta zane ta zane ta zane haka a jere a jere da ya zo kuma sai zankala wani zane zane sama sabon su ce mai kina rasulullah ya ce waɗannan zane zane ke nan sunan waɗannan zane zane wannan guda ɗayan kuma sunansa zane kaji tim kenan ko to ya rasulullah mai kenan kake nufi yace waɗannan dukkan su hanyoyi ne hanyoyi ne wanda ya bi su ta zaki wanda ya bi wannan shine dan aljanna Allahu akbar to saboda haka idan dai za a nuna abu mai kyau a cikin abin da mutum zai gane imani kuma babu shagalawa ba sabala ba birkita maza da maza da mata to idan aka shirya wannan hakika zai kara musulmi wata fahimta a jinin abin da yake ta mana wato ya ta mana kiɗa ya ta mana waƙa ya ta mana rawa ya ta mana kallo ya ta mana duk abin da ka sani ga halaka duk ana zuwa can a tariya ce kowa ma a kai ɗakin sa idan ka ce kai ba za ka fi da ka girma ce da za ka ma ga irin mazuwa ƙasa kinkine ka kai ɗakin ka da halaka ta halaka ma har asibiti ake kaiwa yanzu majinyaci wanda aka ce jinya sai an koya ake jinya jinya sai an koya ake jinyar mara lafiya abinda ake so da majinyaci in ba da lafiya ka zo kai majinyaci ka zauna a gurinsa gurin mara lafiyar ka in ka zauna me ma'anar zaman ka idan ya gaji ka juya shi in ya gaji ka juya shi in ya lankwashe ka miƙe shi in yana son ruwa ka bashi in yana son abinci ka bashi in wakacin sallah ya tafi masa wani wakacin sallah ya yi in yana da iko ka kama shi ka tada shi ya tashi ya sallah a tsaye in ba da iko ya tashi ya yi a zaune in ba da iko ka ɗebi ruwa ka yi masa alwala sannan ya tashi ko a jikin bango ya jingina ya yi sallar in ya gagara ka ce masa wani wakacin sallah ya yi amma ba zai iya tashi ba kuma yayin nan ya niyya a zuciyarsa cewa ubangiji lokacin sallar kaza ya yi ka gaya masa in hankalin ka ba zai iya ganewa ba in azhar ce kace masa wani azhar ka tayi yake to ba zai iya tashi zaune ba ba sai ce na yi niyyar sallar azhar shi ke nan yayi ubangiji ya rubuta man ladan sallar inda asar ce haka ma'anar mijin ne shi ke nan ya zauna ya jiya idan kuma ka ga ya so matuma kana samo ruwa mai ɗan sanyi kana shafa fuskarsa kana cewa la ilaha illallah kana shafa kana la ilaha illallah daga nan aikin ka kenan ko da zai awa goma yana yana kuma yana farkawa sai ka aikin ka cewa la ilaha illallah in ka gaji a kira dan uwan ka ma amma ya zama wanda zai jinyar yana da tsarki yana da alwalaki zai jinyar musulmi kana shafa kana la ilaha illallah daga nan har Allah ya karɓi ranka in Allah ya karɓi ranka kana zaune ka rinƙe masa idansa ya rinƙe kada ya bubuɗe ka ja gaɓansa ka mummuke inda abin ɗaurewa ɗan zare ka sa ka ɗaɗɗaure ka ɗaɗɗaure kamun a zuwa masa wanka ma'ana jiya kenan nasara yake a yau aljanna kake so kenan aiki sai nasara kawai zai duba ɗakin mijiyata sai ya fatar biji da ajiya a gurin mijin ya tira sharafa ga Allah ne masa rawa a ka ka ji wanda ake so ya salati ko ga shi yana kallon rawa na kallon kiɗa wata irin mutuwa kuma zai yi Allah sarki kan duniya ya sa mu duk basiran mu ta ɓata gaba ɗaya yanzu musulmi shi dai in ba nasara abu ya kwaifa ba ya manta ma shi musulmi ne ya manta abin da addinin ya tsara masa ya manta abin da shugaban addini ya kawo mana kayata yanzu a duka a fuska ma yanzu nasara ke kwaikwayo akwai wani irin saje da nasara yake yanzu musulmi biyu suke ko ga an baro gashi ya to ya to ya to gemu da maza Allah yayi nasara yake kun kun da kake kai gemu yake ga mu yara ne yanzu ba za mu gemu ba ko ka saje ka duk daje ga kinan saboda ya ga nasara yana da irin sa aiki yake na dan nasara dan a baya ko ga saje ku amma ba gemu kuma gemun za ka bari a rubuta maka ladan koyi da annabi ka raya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda gashin ya fito in ka bar daga nan baka aske ba ka tausayi annabi in ma ta so ma aske ka bar ka tausayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai na fara yake da shi da shedan mun za ka yana so ya san annabi ko sai na fara ga wanda zamanin sa yake yake ne sai ga taje ya to amma ko ba ta mu wato ga wanda na fara yake yi ya zauna na annabi kuma an ta aka ai tari ba su aka ba wato annabi ne ba a so dai Allah ya kiyaye masa bid'a jama'a mun kulawa addinin nan namu ba abin da bai san tsiya mana ba yanzu kuma har wani farki ake bari sai ga dan musulmi da wani zan kalolan farki ya bar shi ya yankewa a wannan farkan jama'a za ta iya wallahi ne wannan dogon farkan in da ruwa bai shiga gun ba sallar shekara zai bai da kwaya daya mun wannan farkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gani ya hori musulmi da yanke farki ya hori wannan kan annabi Muhammad ya bayyana ma annabi Ibrahim Allah ya fara cewa yi wa yanzu kare Ibrahim rabu bi kalimatin kenan fa atamma hunna annabi Ibrahim shine ya fara yanke farki sannan ubangiji yake to ka jajjara gemun ka da gashin bakin sai zama kazanta ya jare shi ya jare shi san haka annabi Ibrahim ya yi bayan wannan kuma ubangiji yake da annabi Ibrahim ka rika tsitsige gashin da zai fito a hammata da kanka bai ko ko wato irin na kazamai sannan idan gashi yawa a maraka ka sa aka ka aske shi kuma ubangiji yake da annabi Ibrahim ya waɗannan din ka gani haka annabi ibrahim kuma ya rika yi baya barin farki baya barin gashin baki ba gyara baya barin gemu ba gyara baya barin gashi a hammatarsa baya bari kuma a amarasa haka ya dinga ya kuma da kuma goge baki ya dinga goge bakinsa kuma Allah yake ka rika goge bakinka to waɗannan su ne ainihin abin da manzo Allah ya karar annabi ibrahim yana ubangiji yake da annabi ibrahim kama ta na ke sani kullum ka ce muhammad aikin babanka ibrahim kenan mun ta hanyar mu kenan jama'a ko ga wani fara ya baro farce zan kalo ne ko musulmi shi ma hannu yanzu mun ci gaban samari ne ko ga farce zan kalo ne jaraba na nawa kunta Allah ya kiyaye mu to mutukar akwai jaraba jikin bawan Allah kuma to lalle Allah bai karɓi sallar ba namiji an ce masa wato duk duk lokacin da ya kwana arba'in ya ace za ta hamba kasa ya ace za ta marasa mace kuma duk lokacin da aka ce ta yi bakwai uku ta ace za ta marasa ta ace za ta hamba kasa mace ita kuma su ko ga cewa duk abin ya canja kaga yanzu kuma ɗora gashin nan da mata suke yi wannan ba faro bane tun zamanin annabi da za la yake wallahi matar da ta so gashi a kanti ko a cikin ko ta so gashin ta ɗora ubangiji ya tsine mata albarka in ta mutu dama ƴar wuta ce